بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar asabar a uku ga watan rabi'in al'awwal a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda yake kuma shine hudu ga watan daya a shekara ta 2014 a lissafin miladiyya za mu kuma ci gaba da darasinmu na littafin alfurkan baina auliya irrahman wa auliya shaitan darasinmu na 59 ko kasancewar makon da ya gabata ba a samu zama ba darasinmu na 59 kuma har yanzu muna ci gaba da ko muna kan inda malabi taimiyya yake bayyana mana aƙidun ko asalin aƙidu na masu faɗin ra'ayin wahdatul wujud cewa komai da muke gani na halittar Allah shine hakikanin Allah suka kore kamar ka ce sun kore samuwar Allah baki daya zamu tashi inda yake cewa wa sahibuhu alqawnawi haka ne as-sadr alqawnawi kafin nan dama ya bayyana mana cewa mu'tazilawa waɗanda suke cewa al-ma'dumu shay'un thabitun fil kharij duk da cewa batattu ne su to sun fi wannan mutumin domin kuwa domin ku su ba su ce waɗancan abubuwan ma'adum ɗin akwai su filkaris ɗin shi ne haɗiƙanin wato samuwar ubangiji ba shi ko wannan ce waye ma'ana shi wannan yana nufin ibn arabi duk azancensa muke har yanzu ibn arabi muhiddin wanda yake a hannunsa wannan aƙida ta fi yaɗuwa da shi da 'yan uwansa irin su attil musani da ibn al-farid da kuma shi wannan alƙaunawi ɗin kamar da za mu ji shi wannan ce waye duk abinda ma'ana al'ashiya thabita fil adam ya tabbatar musu da wujudan cewa suna nan laisa huwa wujudan rabbi abun waɗancan amma ko wannan shi yana ganin wannan shine ainihin wujudan rabbi duk abin da kake gani dinnan shine hakikanin samuwar ubangiji ma'ana ma'ana Allah ba wani abu bane sai abin da kake gani shine wannan aqidar shi wannan mutum abin da yake faɗa kenan duk abin da kake bude idan ka gani a wannan duniya da kai da ba kai ba to ba wani abu da ake ce ma Allah banda wannan abin da kake gani akwai wata maganar da ibn taymiyyah ya faɗa a cikin littafin dar'u ta'arudul aqli wan naql a juz'in sa na shida shafi na 163 la'alla lafazin sa yafi fitar da abin da yake so ya faɗa na aqidar wannan mutumin fiye da wanda ke cikin littafin mu kila 'yan misalan da ya kawo za su sa mu gane wannan matsala ɗin ko dai kuma ya kusanto mana dai gwargwadon hali a can yana cewa wa haza haƙiƙatu ƙaulihim ya ji aluna wajiba ma'al mumkini kullum min huma muftaƙiran ilal akhar mun sani cewa masu ilimin falsafa kamar da na sha gaya mana suna raba samammun abubuwa gida biyu akwai in an ce samamme abin da yake akwai shi yana nan sun kasa su kashi biyu akwai wajibul wujud akwai kuma mumkinul wujud abin da ke wajibi ne a same shi shine wannan shine sunan da suke gaya ma Allah shine wajibul wujud wajibi a samu Allah akwai kuma mumkinul wujud shine duk abin da ba Allah ba mumkin ne an ce mumkin ma'ana zai yiwu a same shi zai yiwu a rasa shi shine ma'anar mumkin duk abin da Allah ya halitta ai zai iya fasa halittarsa duk da su ba haka suke faɗa ba saboda su ba sa so a ce akwai mahalicci da abin halitta in suka faɗi wannan an rarrabe kenan tunda asalin wannan abin yana da alaƙa da hakan suna cewa wajibul wujud da kuma mumkinul wujud to a gun ibnu arabi shi yana sanya mumkinul wujud dinnan da wajibul wujud kowanne ɗaya yaftaqiru ila al-akhar kowanne ɗaya yana buƙatar ɗayan kamar in muka fassara abin da suke nufi da wajibul wujud kun ga Allah suke nufi haka ne to da shi da abin da ba shi ba kowanne yana buƙatar kowanne ma'ana Allah kafin samuwarsa ta tabbata ya tsaya sosai to dole sai da wannan halittar su ma halittar ba za su tabbata akwai su ba sai da Allah kaga kenan an mai da Allah subhanahu wataala mai bukata zuwa ga halittarsa sannan suka sanya shi mashrutun bihi kuma dole ne sharadin samuwar Allah to sai an samu wannan halittar ma'ana a gunsu in ba mu gaba ɗaya Allah ma babu kamar sharadi ne da mashruti abinda yake sharadi da abinda kuma aka sharadanta to sai yake cewa ga misalin da ya kawo mana da shi ne sa na ɗauko wani lafazin don ya ƙara fitar mana yace ka surati ma'al madda kamar surar abu da kuma ainihin abin da aka halicce shi daga gare shi me misalin wannan in ka samu kujera ko wannan teburin da muke gani ai da teburin nan roba ce plastic ko kafin a yi shi to da aka yi shi kuma aka tsatsara shi da wannan sigar sai ya fita da wannan surar kaga yana da sura ita ce wannan abu mai kafa hudu samansa flat da ake iya dora wani abu mun fahimci wannan to yana da madda madda ita ce mai plastic din da aka yi shi material din raw material din da aka hada aka yi shi shine ake nufi da madda din to kamar yadda yanzu kaga ba dama ka ce wa wannan table din shi kadai plastic plastic din dole ne material din ne abinda aka hada aka yi shi wannan table din da shi sannan surar table kuma bayan an hada plastic din ne aka halicci shi wannan tebur aka yi shi kun gane wannan to suka ce ma'ana ka abun a ra'ayin wannan mutumin yadda Allah kenan yake da halittarsa kaga a takeice Allah babu shi kun gane wannan sai ko ba gane ba kila mutum ya ji abin ya girma ya ce ya za a ce ba Allah in dai abin da ake ma'ana wannan abin da muke gani mu shine maddar surarsa kuma ita ce Allah kaga ashe kenan babu wani abu daban banda abin da muke gani din nan a matsayin wanda za a ce wannan shine Allah wannan kuma abin da ba Allah ba in dai kamar da teburin nan yake ai tunda kaga yanzu ba dama ka ware a ce yanzu mun aka baka wannan teburin aka ce ka cire plastic din daban kuma teburin daban zaka iya dole ne teburin nan da plastic din aka yi shi ba dama a samu ɗaya dole sai da ɗaya in dai za a kira shi sunan tebur to sai an haɗa plastic in ko za ka ce plastic so sai ka tafi ma'aikatar masana'antar inda aka san'anta sai ka ga plastic shi kaɗai ba a yi tebur ba ƙila wani abu za a yi da shi daban amma in an dai an yi tebur to dole sai dai ka kira shi tebur to wannan plastic ɗin tare da teburin nan su haɗai ka ga ba dama dole sai da ɗayan sannan ɗayan ɗayan ba zai yi ba sai da ɗayan to wannan shine ra'ayin ibnu arabi dangane da allah kaga wannan kenan shine ma'anar me allah dai mai halitta babu shi kun gane yanzu insha Allah to abin da yasa na dauko mana wannan kenan mu kyale shi haka dan saboda kyan misalin da ya kawo mana dan mu fahimta a can wani littafin namu bai ambata ba sauran abubuwan da ya ambata nan bari in kyale su insha Allah kun gane to sai yace wa sahibuhu mu tashi daga nan yace wa sahibuhu abokinsa mutuminsa as-sadr al-qawnawi na ga mana shi mun magana kansa a karshen darasin da ya gabata shi ne muhammad ibn ishaq shi ma yana da wannan ra'ayi na wahdatul wujud 673 ya rasu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shine alqaunawi shi yufarriqu bainal mutlaq wal muayyan shi yana bambancewa tsakanin abin da yake sake aka ambace shi ba kaidi wanda yake sai dai a suranta shi a kadin nan wanda mun sha magana akan sa ko abin da in an faɗe shi ba za ka gan shi a waje ba shine mutlaq ko alkulli duk ma'anarsu daya wal mu'ayyan da kuma ayyananne ayyananne shine abin da zaka ganshi a waje ka ce ga kaza ga kaza ga kaza kuma ga kaza kaza daban yake da kaza to sai shi shi wannan kaunawi yana bambancewa tsakanin wancan da wannan li'annahu kana aqraba ila al-falsafati domin shi yafi kusa da falsafa ma'ana dama can shi harkarsa ta rashin yadda da maganar annabawa ta fita wannan kaji shi wannan din ma ya dan fi shi dama dama ma'ana shi ibnu arabi ya fi shi dama dama wajen fadin wani da haka yana bambancewa tsakanin mutlaq din da muayyan amma kuma me yace falam yuqirr bi anna al ma'duma shay shi baya tabbatar da cewa ma'dumi wani abu ne lakin ja'ala al haqq huwa al wujud al mutlaq amma shi kawai cewa yi Allah da muke ji ana cewa Allah wato al haqq ba wani abu bane banda alwujudul mutlaq wannan samuwar samu wannan baki ɗaya ba tare da ka ce shine kaza ba shine kaza ba to kawai shine Allah ma'ana ba tare da ka ce shine sama ko shine ƙasa ko shine mutum ko shine aljan ba kawai samuwa wadda zaka suranta aka kawai shine ita ce Allah ba komai ma'ana akwai shi amma kuma shine duk abin da kake gani in ji ra'ayin wannan kamar yadda ya wasannafa ya rubuta wani littafi sunansa miftah ghaibil jam'i wal wujud sunan littafin sa kenan yace wa hadal qawlu in ji ibnu taymiya yace wannan maganar wannan ra'ayin shi kuma adkhalu fi ta'til al khaliq wa adamihi ya fi shiga cikin zurfi sosai wajen kore samuwar Allah subhanahu wataala da cewa babu shi wannan ra'ayin cewa duk abin da kake gani dinnan shine Allah kuma ba tare da ma ayyana komai ba kawai komai din karka ce sama kasa mutum aljan a'a komai kawai kasa idan ka akai shine Allah to yace wannan yafi nuna ko zurfafa maganar kore ma samuwar Allah sai ce fa innal mutlaqa bi shartil itlaqi domin ko abinda aka ce mutlaq ne sake ba kaidi aka fade shi ba tare da wani abu ba ma'ana da sharadin itlaqin kar a bashi wata sifa wa huwa shine wal kulliyul aqli wa huwa al kulliyul aqli wanda kuma dama shi muke kira a lafazin su na falsafa da ilmul kalam shi ake nufi da alkulliyul aqli na ga mana wannan a makon da ya gabata akwai alkulliyul aqli kuma akwai kuma alkulliyul tabi'i alkulliyul aqli shine wannan mutlaq din bi shartil itlaqi haka suke ce masa alkulliyul tabi'i kuma shine mutlaq la bi shartil itlaqi suna kawo misalin sa da kamar alhayawaniya a cikin hayawan dabba tana da dabbantaka dabbantakan nan kaga sai dai ka suranta ta aka ba a jikin dabba zaka ganta ba mun sha ba da wannan misalin aiko to shine yake cewa la yakunu illa fil adhani wannan ba a samun sa illa a kwakwalwar mutum kawai da tunani yace la fil ayani ba a samun sa a cikin ayyanannun abubuwa da zaka iya nunawa da hannu kace abu kaza shine kaza wal mutlaqu la bi shartin akwai kuma al mutlaqu la bi shartin wanda ba ba sai an ce da sharadin itlaqi ba ma'ana zaka iya bashi wata sifa kamar wancan na misalin alhayawaniyan da na kawo yace wa huwa al-kulliyu at-tabi'i shine al-kulliyu at-tabi'i wa in qila innahu mawjudun duk da an ce dai akwai shi yana nan fil khariji a waje fala yujadu fil khariji illa muayyana to in dai ana neman sa a waje sai dai a same shi a ayyane a ce ga dabba kaza ga dabba kaza wadda take dauke da sifa kaza wa huwa juz'un min al-muayyan wannan kuma juz'i ne na ayyanan nan shi mutlaq din da kake surantawa aka to ai wani bangare ne na ayyanannen abin da ka nuna inda man yaqulu bi thubutihi fil khariji a gurin masu cewa wannan abin shi al mutlaq din akwai shi ma a waje idan akwai masu ilmin kalamin wasu suna cewa shi mutlaq din ma ana iya samun sa a waje fayalzamu an yakuna to anan inda mun fahimci waɗannan zantattuka mu dawo inda zamu fahimci darasin ibn taymiya yace fayalzamu an yakuna wujudur wujudur rabbi ya lazimci cewa kenan samuwar Allah imma muntafiyan fil kharij ba zai yiwu ba samsam a waje ma'ana kawai sai dai musuranta akwai Allah a iyakan mu amma a wajen nan babu shi kwata kwata in an ce a waje me ake nufi ne wajen kwakwalen mu ba suran ba tasawur ba ba imagination bane tabbas abu aka yanzu misali ka san ana cewa akwai biro biro haka baka ayyana kowanne ba akan ka kana suranta biro akan ka wancan mutlak ne amma idan har ka ce wannan ka ayyana shi mun gane wannan saboda gashi a waje ba a cikin kwakwalwa yake ba shine ake nufi to abin da yake nufi kenan yace fa yalzamu an yakuna wujudur rabbi imma muntafiyan fil kharij ya lazimci cewa in mun dauki ra'ayin waɗannan mutanen karkatattun nan ashe kenan samuwar Allah a waje dai a ce akwai shi ba a tunanin dan adam ba can cikin kwakwalwarsa kawai a waje dai muntafiyan to babu shi ko dai ya zama babu shi kwata-kwata a waje wa imma an ya kuna ko kuma ya zama juz'an min wujudil makhluqat ya zama cewa Allah juz'i ne wani bangare na na wannan samuwar da muke gani na halittun Allah sama sama dinnan da ƙasa da aljanu da komai da dabbobi da teku da koramu da kowaye Allah bangare ne na wannan wannan maganganu ku haƙuri wallahi ba su da daɗin ji amma haka su suke faɗin su kuma inda za mu karanta mu fahimta dole sai mun buta kansu kun fahimci abin su a ganin su haka aƙidar take fa allan dama babu shi amma ta yadda za su faɗa shine suke biyowa irin waɗannan hanyoyi ma'ana ko dai ɗayan ɗayan abubuwa uku ne gashi dai ya kawo mana ko dai a ce Allah nan babu shi ma a waje kwata-kwata mun gane ɗaya in dai mun bi maganar waɗannan abu na biyu ko kuma ya zama Allah ɗin ko alhaƙu kamar da suke cewa juzi'i ne in an ce juzi'i me juzi'i wani yanki wani yanki ne na wannan abin da muke gani halittar da muke gani kila zama shine saman shine kasan shine taurarin shine kaza shine kaza biyu kenan mun ji wa imma an yakuna aina wujudil makhluqati ko kuma ya zama shine ainihin waɗannan halittun da muke gani kaga abubuwa uku kenan ko babu shi ko shi bangare ne ko kuma shine gaba daya ku rike wannan ba ku gane ba ko mun fahimta to sai yake cewa wahal ya khuluqul juz'ul kulla to shin zai yiwu in Allah juz'i ne bangare ne na halitta da kake gani baki daya to zai yiwu a ce juz'i shi ya halicci kulli zai yiwu misali a ce dan adam ai gaba dayansa akwai kai akwai hannaye akwai kafa kafan nan mai shi juz'i ne na jikin dan adam baki daya to zai yiwu a ce kafa ta halici sauran jikin ba zai yiwu ba to kaga ma'ana kenan yanzu ba zai yiwu a ce Allah subhanahu wataala juz'i ne na wannan duniyar da muke gani ba ta haka yake biyo su zai tura su kwana am ya khuluqu shay'u nafsahu ko kuwa zai yiwu a ce abu ya halicci kansa akwai wata halitta da kuka san ta halicci kanta in aka ce halitta ku gane akwai bambanci tsakanin halitta da tawalludi tawallud shine abu ya fita daga jikin wani abu shine tawallud to wannan daban ko da ya fita din mun san akwai wanda ya nufi hakan ya faru Allah subhanahu ta'ala amma a ce khalqu shay'in la min shay'in to shine ake nufi da khalqu mun gane wannan ex nihilo haka suke ce mishi a latin ma'ana a halicci abu ba tare da wata madda ba yanzu kaga ba zai a ce an yi tebur babu wani ko ice a yi na katako ko plastic din a irin wannan ba zai yi ba a ce ma'ana wani ya ce kawai ya yi shi haka an same shi ba tare da madda ba ai ba zai yi ba to Allah subhanahu wataala shine mai halittar abu min la shay shi kadai ne mai wannan ya halicci abu ba tare da wani abu ba kaga haka ya halicci annabi adam amma duk da cewa shi daga ƙasa aka haɗo aka kuma busa masa rai amma sauran abubuwa dama za a ce kun kaza sai abu ya kasance saboda Allah shine mai kun fa kun sama ta kasance kawai sai ga sama ba wani abu ya ɗauko aka yi fenci aka tsara kaza aka kaza kawai nufinsa cewa abu kaza ya samu sai ya samu mun fahimci wannan to shin zai yiwu abu ya halicci kansa yanzu a ce ku nuna min wani ɗan adam da shi ya halicci kansa ba uwa kaga domin uwa ita ce asali ba uba shi ma uba asali ne a ce haka kawai sai mu ga wani dan adam shi kuma ba daga jinsin annabi adam na farko ba haka kawai ya ce in an ce ya aka kai daga ina ce ni na halici kaina ku ga ba zai yiwu ba ko to haka ba zai yiwu abu ya samar da kansa ya halici kansa ba kun ji tambaya ta biyu kenan ta rusa abin ta farko me ce ce zai yiwu juz'i ya halici kullum ba zai yiwu ba to zai yiwu abu ya halicci kansa shi ma ba zai yiwu ba am ko kuma al'adamu ya khuluqul wujuda abinda babu shi ya halicci samuwa shi ma nan zai yiwu wannan fa shi ya riga ya samu sai al'adam ya zo ya ce ni na halicci alwujud kaga ba zai yiwu ba to waɗannan abubuwan guda uku duka sun rusa wannan tunanin na waɗannan mutane aw yakunu ba'dhu shay'i ya ci gaba yace ko kuma wani sashe na wani abu ya zama khaliqan li jami'ihi wannan kamar wancan na juz'i da kulli ma'ana wani sashen na wani abu ya halicci wato jami'in gaba ɗayan abun yace wa haula'i ku ji bari kun gaya muku ibnu shimi ya ce bari in gaya muku wannan wa haula'i su waɗannan mutane yafirruna min lafzil hululi suna gudun lafazin hululi in an ce abu hallafi shay'in wani abu ya fada cikin wani abu me ake nufi wani abu ya shiga jikin wani abu shi ake ce ma taqammusi shi ake ce ma me incarnation da muke ta magana a kansa kamar da za a ce wani abu ya shiga wani abu kamar da kiristoci suke cewa wai Allah ne ya shiga jikin annabi Isa don haka a jikin annabi isa akwai a lahot da nasut wani abun haka yake a gun kirista lahot shine gefen allantaka a jikin annabi isa nasut kuma shine daga insan nas yawwa nasut kuma shine gefen dan adamtaka a jikin annabi isa kamar yadda 'yan shi'a batiniya mun gane 'yan batiniya da muke karanta batiniya 'yan mubarakiya ne suke cewa ko 'yan nusairiya suke cewa ali allah ne ali radiyallahu ta'ala an suka ce shi ma akwai lahot da nasot a jikinsa shi ne don haka har suke cewa abdurrahman ibn muljim da ya kashe shi ai mun taɓa wannan zancen abu mun sa abdurrahman ibn muljim a cikin khawarijawa shi ya kashe sayyidina ali radiyallahu ta'ala an to su waɗannan yan batiniya din yan nusairiya suna girmama shi abdurrahman ibn muljim ku duba fa kamata ya ce suna kinsa saboda shi ya kashe ali radiyallahu ta'ala an amma su ta bangaren da suke sansa shine ai ya zo ya kusanto musu da abubuwa domin li'annahu farraqa bainal lahuti wan nasut ya zo ya rabe dan adamtaka ya rabe ta da allantaka daga jikin ali tunda ya kashe shi kisa dai ba mai mutuwa sai wa sai insan don haka nasutun ne ya mutu ilahin yana nan kun fahimci abin a matsayinsa na Allah Ali yana nan amma a matsayinsa na dan adam ya mutu tunda Abdurrahman ibn Muljim ya kashe shi to wannan shine tasawurin irin waɗannan waɗannan akidun haka suka gangaro suka sami shi'ar suka samu sufayen duk aka bace Allah sauki a ina ne sai sai aw an yakuna ba'dhu shay'i khaliqan li jami'i wa haula yafirruna min lafdhil hululi waɗannan suna gudun su ce halla domin in ka ce wani abu ya shiga wani abu ai ka tabbatar da abu biyu kun fahimci wannan yawwa to su abin da suke gudu kenan in suka ce hululi shi yasa ba sa yadda da lafazin hululi akwai lafuzza da muke ji ana faɗan hulul da ittihad da wahdatul wujud waɗannan ku fahimce su sosai in kana karanta wannan babin hululi shine a ce wani abu ya shiga cikin wani abu shine incarnation ittihadi kuma wani abu ya taho daban su haɗu da wani abun sai su zama ɗaya za mu zo mu ji misalansu malam sali a shek ya kawo mana wani misali za mu karanta wani abu daga cikinsa sannan na uku shine wahdatul wujud cewa samu wannan da kake gani duk abin da yake akwai shi to kawai wannan abin ne da kake gani guda ɗaya ne ba komai banda wannan abin da kake gani ma'ana kenan a gurin su da ni da kai da ke da ku gaba ɗaya ba wani zancen bambanci duk abu ɗaya ne ko da muna ganin bambanci a tsakaninmu kun fahimci wani abu shi yasa suka halatta kamar da muka gani a baya atil musani yake cewa ai su ba su da wani wata mace haram kawai duk gaba ɗaya saboda duk su ne kawai duk shi ne ita ɗin su ce su ma su ita ce ba komai kawai gaba ɗaya kowa ya taki kowace mace da ya ga dama ba wanda ba abin da ya faru kawai mutum ne yake harka da harkarsa ko kuma samuwa ce da jikin junanta ba komai duk kuma Allah ne لا إله إلا الله نستغفرك يا رب muna neman gafararka akan faɗin wannan kafirci ya ubangiji yace lafzul hululi suna gudun sa li'annahu yaqtadi halan wa mahallan domin in aka ce an tabbatar da lafazin hululi to an tabbatar da abu biyu da hal ismu fa'il mai aukawa mai fadawa wa mahallan da kuma wurin bigiran da shi ya auka ma'ana dole sai an samu abinda shi ya taso ya shiga jikin wani ɗin kaga an samu abu biyu kenan kuwa to su suna gudun wannan wa min lafzil ittihadi hakanan suna gujewa lafazin ittihadi in an ce ittihada ma'ana ya haɗe ya zama guda ɗaya li'annahu yaqtadi shay'aini domin ko wannan in ka yadda da lafazin ittihadi to yana hukunta cewa akwai abubuwa guda biyu ittihada ahaduhuma bil akhar dayan ya hade ya zama wato ya zama dayan sai suka zama guda daya yace wa indahum a wurin su kuwa al wujudu wahidun samuwar nan da muke ganin a ce abu samamme ne to abu ɗaya ne kawai wai quluna bari ma ku ji wani ƙarin zurfin kafircin wai quluna suna cewa dan duk wannan magana fa ibn arabi ya faɗa a cikin littafin sa fusus suna cewa annasara kiristoci innama kafaru sun kafirta ne lamma khassasul masiha bi annahu huwa Allah sababin kafircin su zaman su kafirai shine saboda sun kebance annabi Isa suka ce shi kadai shine Allah kun ji fa wannan zabar annabi Isa alaihi salatu wassalam yadda kiristoci suka yi sun ce shi ma Allah ne ai sun yi wannan ko to wannan kasancewa sun ware shi kadai shine kafircin su shi yasa Allah kira su wai kafirai a Qur'ani in ji wannan aqidar ta Ibn Arabi sai ce walau ammamu inda sun ce shi Allah shine komai da komai ba iya annabi Isa ba lama kafaru da basu kafirta ba da suna nan a tauhidi ilin nasu wa kadhalika yaqulun hakanan suna cewa fi ubadil asnami masu bautawa gumaka inna ma akhta'u kuskurensu su wannan masu bautar gumakan lamma abadu ba'dal mazahiri duna ba'dhin yayin da suka bautawa wasu daga cikin alamomi shine mazahir suka zabi wani abu daga cikin halitta suke bauta masa ba dukan komai da komai ba wannan shine sababin wai kafircin masu bautar gunki kamar abin da suke nufi idan mutum ya ɗauki wani ice ya sassaƙo a jeji ya zo ya aje a gidansa yana bauta masa laifinsa shi ne mai ya sassaƙo iya ice bai bauta wa matarsa ba bai bauta wa ɗansa ba bai bauta wa bishiyar gidansa bai bauta wa komai na duniya ba dalilin zamansa kafiri shi ne wai guda ɗaya kawai ya ɗauka ku duba ku yadda wai a cikin musulunci ne fa ake ta wannan akasin ake gaya maka wannan abun wai shi ma musulunci ne so ake kai imani da shi ka gan kai imani da wannan ka gaba ɗaya ka karyata duk abin da Allah maɗauki ya faɗa ba dama wannan abun ba zai yiwu ba duk dabarar ɗan adam ya ce maka wannan abun wallahi musulunci ne ba zai yiwu ba sai dai inadi da tsagwaran wato karewa abin da mutum kawai yake kai amma ba dai ka ce wannan abun haka Allah ya halicce mu domin mai wannan abun ba ko da ke a gurin su ba ba Allah duk su ne Allah ba wani bane sai ce falau abadul jami'a wai mai bautar gunki da a ce masu bautar gunki sun bautawa komai da komai lama akhtau da ba su yi kuskure ba indahum a wurin su waɗannan mutanen wal arifu al muhaqqiqu indahum masani mun san haka suke amfani da wani lafazi ce arifi wani arifi ne wai ya san Allah al muhaqqiqu wanda ya kai matuka wajen haƙiƙin tauhidi a wurin su shine la yadurruhu ibadatul asnami bautar gunki ma bata cutar da shi in dai har ya kai ga wannan zama cewa ya fahimci ya kai matsayin komai Allah ne shi ma Allah ne to dan ya bauta gunki wannan ba zai cutar da shi ba kaga fa rashin hankali ko ba rashin hankali bane in har mutum ya ce ya zama ya yarda komai Allah ne to ai ba fa'idar ka zo ka ce ga wani abu gunki ga wani abu mutum har a ce wani wani yayi kuskure wani bai kuskure ba na'am shine duka duk ayyana cikin abubuwan lawazim din da zaka lazumta musu na bata wannan abun suna da yawa daga ci gashi ne ya kawo sai ce wa hadha ma'a ma fihi min al-kufri mu ci gaba yace wannan ra'ayi tare da abin da ke cikin sa na kafirci al-azim mai girma yace fa fihi ma yalzamuhum da'iman min at-tanaqud a cikin sa akwai tufka da warwara da take lazimtar wannan magana tasu ba dama su fita daga cikin ta li'annahu yuqalu lahum domin karan farko ma sai a tambaye su ba sun ce kuskuren nasara shine me bauta annabi isa kaɗai ko yauwa kuskuren masu bautar gunki shi ma shine da suka ware gunki daidai ba su game ba shine suka yi kuskure to shine ibn jami'a ce to anan a tambaye su waye kuskuren ne in komai Allah ne ashe shi ma wanda ya bauta ma wani shi ma Allah ne Allah ya kuskure kenan ya bauta wa wani ba shi ba wannan fa kafircin fa ba yadda za a yi wato dan adam ma ya suranta shi yadda zai yadda yake hakikanin sa ba na jin kuna fahimtar abin nan kuna ganewa sosai bacin abin ne yayi yawa Allah ya sauke Allah ya sa su fahimta isi lakinnahum yaquluna amma suna cewa innar rabba huwal mawsufu bi jami'in naqa'isi wa idan kace to waye ya kuskuren za su iya ce maka to ai dama su a wurinsu aƙidarsu shi ne allah ɗin huwal mausufu bi jami'in na ƙa'isi allaci yusufu biha al-makhluku shi ne mai siffantuwa da dukkan tawayar da ake siffanta abin halitta da shi duk wata tawaya da za a siffanta dan adam da ita tunda dan adam din an riga an gaya maka shine Allah komai ma shine Allah to wannan siffofin na dan adam da tawaya da rashin kamala to duk Allah ma siffantu da su don haka in an ce an yi kuskure me idan sun ce an yi kuskure ne wa yaqulun kuma suna cewa innal makhluqati su abun halitta tusafu bi jami'il kamalati su ma ana siffanta su da dukkan kamala duk siffa ta kamala allati yusafu biha al-khaliqu wadda ake siffanta Allah da ita to dan adam ma yana da ita hmm? a'a ainihin lafazin ibn taymiyyah ne yau shi ke bayyana wannan da yake yau ya yi kyau ana fahimtar abin dan akwai ta naƙudi tunda suna cewa duk gaba ɗaya ba wani mahalicci da abin halitta to nan gashi an ce sun faɗi khaliku eh ibn tamiyin ne ke faɗi saboda su ba haka suke cewa ba su alhaƙu kawai suke cewa saboda in ka ce alhaƙu komai zai iya shiga alhaƙu in suna zai yi Allah suke nufi zai yi subuti suke nufi alhaƙu bi ma'ana subut cewa abu akwai shi to shine sai ke cewa har yanzu wa yaquluna ma qalahu sahibul fusus suna fadin abinda shi da ibnu arbi yake fadi cewa fal aliyu li nafsihi huwa alladhi yakunu lahu al kamalu alladhi yastaw'ibu bihi jami'an nu'uti al wujudiyya wan nisab al adamiyya cewa al aliyu li nafsihi madaukaki da kansa da zatin sa huwa alladhi yakunu lahu al kamalu shine wanda yake da kamala kamalan nan allazi yastau'ibu bihi jami'an nu'uti wanda zai iya daukar dukkan siffofi alamar wai kamala ce ga Allah a ce duk wata siffa ma zai iya dauka mai kyau ma'ana da mara kyau wai kamala kenan dan haka in an ce waye ya kuskure ba za su ji komai ba su ce kowa din nan dai da suka ce samun me Allah din shine har kuskuren man an gaya masa shine yayi na'am khusus kamar fusus ai lugha ai mun na faɗa mana tun nan da muka fara ambatan littafin sunan littafi ne fusus al-hikam fusus a larabci jam'in fas fas shine abinan ruwan abinan hatam shi zobe yawwa daga cikin inda ake sawa wanda ake rubutu ta bayan to shi aiwa shi ake nufi da fassi yawwa fassi kenan to jam'in sa shine fusus to sai ce fal aliyu nafsihi huwa alladhi yakunu lahu al-kamalu alladhi yastaw'ibu bihi jami'an nu'ut al-wujudiyya shine wanda zai iya daukar duk sifofi ba sifofin samuwa wan nisabul adamiyya da nisab duk abin da ake danganawa na babu duk zai iya dauka ma'ana da akwai din da babun duk zaka iya siffanta Allah da su sawa'un kana mahmudatan kanat mahmudatan ba bambanci wannan siffofin da Allah wai zai iya siffantuwa da su ko na yabo ne urfan au aqlan au shar'an ko kalmomin yabo ne a al'adance ko a hankalce ko a shar'ance duk wata kalma ta yabo wadda a al'adance za a iya amfani da ita a yabo wani a hankalce za a iya amfani da ita a yabo wani sannan a shar'ance ma yabo ce to Allah duk zai iya daukar su mun gane wannan au mazmumatan ko abin zargi ne ko sifa ce marar kyau urfan ita ma a al'adance au wa aqlan ko kuma a hankalce wa shar'an ko a shar'ance duk wata siffa marar kyau da za a iya siffanta wani da ita to shi ma duk zai iya dauka kamala ce wai ga Allah a ce ya siffanta da duk a iya siffanta shi da abu mai kyau da abu marar kyau kuma mai kyan kowanne iri a al'adance mai kyau ne a shar'ance mai kyau ne a hankalce ma mai kyau ne haka nan munin ma kowane iri abin zargin ko a hankalce ko al'adance ko a shar'ance to duk wai Allah zai iya siffantuwa da shi la hawla wala quwwata illa billah sai ce walaysa zalika illa li musammallahi khassatan wannan gaba ɗaya abin da za a iya siffanta ba komai bane sai ga wanda yake shi ake cewa Allah shi kadai to duk ya siffantu da waɗannan ma'ana babu mai wannan kamalar ma banda Allah lalle kuwa ce kai abin ya wuce duk yadda zaka iya suranta babu wani wani kafiri da aka taba yi a duniya a wani addini sawa'un addinin sama ne da kuma masu bautawa gumaka wanda ya taba faɗin wannan ra'ayi babu ba a taba zagin Allah ba irin wannan zagi irin wannan zagi da ibnu ta ibnu qayyim yana cewa ba a taba zagin Allah irin zagin nasara ba haka yake cewa Mm, to amma za ka gani inda za a haɗo hadda waɗannan irin tunanin da waɗannan mutanen suka faɗa to babu mutumin da ya taɓe wa Allah irin wannan zagin irin yadda waɗannan mutane masu cewa komai Allah ne suka dangana wa Allah ya ce wa humma a kufrihim waɗannan mutanen tare da kafircin su haza la yandafi'u anhum at-tanaqud kai ba zai yufa duk inda zaka fahimci wannan zancen to dole ka ce kai ai zancen nan akwai tufka da warware a cikin sa fa innahu ma'lumun bil hissi wal aql domin sanannen abu ne ga abin da ake ji a taba a gani shine hissi wal aql da kuma abin da ake fahimta sa aka anna hadha laysa huwa zaka cewa wannan ba shine wannan ba duk masallacin nan daban-daban mutane ne daban-daban wani ba shine wani ba ba dama ka iya cewa wani nan fa shine wani duk dabarar da zaka yi sai dai ka sanya ta aqida ka ce kawai saboda ka faɗa ka yadda amma ƙarya ce ba zai kai kanka ba kai ne matarka ba kai kanka ba kai ne jakinka ba in kana da jaki ko ba haka ba shi kansa mai maganar ba shine karansa ba da ya mallaka in yana da kare da haka ba zai yiwu a ce komai shine komai ba sai ce wannan tanaqudi ne a ina ne sai ce wa haula yaqulun ma kana yaqulu hutil musani waɗancan mutane suna faɗin abinda tilmusani dama ya saba faɗa annahu thabata indana fil kashfi ku ji wata magana shi tilmusani yana cewa wai ya tabbata a wurinsu a cikin kashafi da aka buɗe musu da waya buɗe ka gani yawwa a sabata inda na fil kashfi ma yuna ƙidu sari hal'aƙli wai mu an buɗe mana abin ilimin nan da muka kai gare shi wani ilimi ne wanda a yuna ƙidu sari hal'aƙli ya saba wa hankali ya saba wa duk wani hankali ingantaccen hankali shi ake ce masarih al-aql hankali gangariya kaga sun zama mahaukata da kansu ya faɗi cewa su mahaukata ne kenan duk abin da ya saba ma hankali to ai ya zama hauka sai ce waya qulun ko da ke ta bangaren wannan kenan in ba zancen wahayi bane zamu zo mu magana wannan waya quluna suna kuma cewa man arada tahqiqa duk mutumin da yake so ya kai ƙarshe wajen tauhidin nan irin nasu ya kwalkwale shi yadda ya kamata a gunsu ya ne ta haƙiƙahum irin ta haƙiƙinsu falyatrukul aql to ya fita daga hankali ya rabu da hankali in dai kana so kai wannan harkar to ka rabu da hankali falyatrukul aqla wa shar'a ya rabu da hankali da shari'a da hankali da shari'a ka ɗauke su ka aje gefe in kana so kai wannan harkar tasu in ji su fa in ji shi tilmusani haka suke cewa وقد قلت لمن خاطبته منهم ابن تيميه zai ba mu ne labari yace na cewa wani daga cikin waɗanda na yi magana da shi daga cikin masu irin wannan aƙidar ya yi magana da wasu masu irin wannan aƙidar domin ya rayu a lokacin da akwai ta ta yaɗu sosai ta kai ganiyar ta ma akwai ta ko'ina domin lokacin khalifanci yana da raunin a kama su a kakkashe a lokacin nan yawwa sai sai wa ma'alumun anna kashfal anbiya'i a'zamu yana ga wannan mutumin sai ce ai ko sanannen abu ne cewa kashafi ko ilimin da aka baiwa annabawa a'zamu yafi wa atammu wannan fa inji ibn jami'a yake ga wancan mutumin wa atammu da kuma yafi cika min kashfi ghairihim daga kashafin da aka baiwa wasu wanda ba shi ba ba annabawa ba wa khabaruhum labarin annabawa da labaran da annabawa suka bayar asdaqu min khabari ghairihim ya fi gaskiya fiye da labarin wasu wanda ba annaba ba wal anbiya'u salawatullahi wa salamuhu alaihim annabawa alaihim salatu wassalam yukhbiruna bima ta'jizu ta'jizu uqulun nasi an ma'rifatihi annabawa sukan zo da abinda hankulan mutane sukan gaza wajen fahimtarsa wajen saninsa annabawa sukan zo mana da wannan wani abu da za mu ta kokarin mu fahimce shi amma mu kasa sai mu ce to mu yadda dai mu sallama saboda Allah ya faɗa amanna bihi kullum min indi rabbina ko annabawa suna zuwa da wannan ma'ana a cikin labarin da annabawa suka zo mana da shi ko a qur'ani ma'ana Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi a qur'ani ko a hadisansa akwai abin da za mu kokari mu fahimta ba mu fahimta ba amma za mu sallama mu karbe shi mu imani kun gane wannan la bima ya'rifu an-nasu bi uqulihim annahu mumtani'un amma ba zai yi mutane a, annabawa su zo da mutane wani labari wanda su mutanen sun tabbatar da hankalinsu cewa wannan abin ba zai yi ba annabawa ba sa zuwa da irin wani labari amma za su zo da abin da ba za a iya fahimtarsa ba amma a ce a hankalce ba zai yiwu ba to ba ka samu annabi ya zo maka da labari irin wannan ba yanzu ku bani kafin ku gane wannan ku bani misalin abin da ba zai yiwu ba na? wato jam'in mutanaqidain wani abu ne da ba zai yiwu ba duk abin da wannan ya saba ma wannan wannan ya saba wannan ka zo ka haɗe su lokaci guda ba zai yi ba misali ka ga mutum namiji ka ce masa mace ne a lokaci guda kuma namiji ne a lokaci guda ka ce sanyi ne kuma zafi ne wuta ce kuma ruwa ne kaga waɗannan abubuwan hankali ba zai suranta cewa za su yi ba mun fahimci wannan to duk labarin qur'ani duk labarin hadisan manzo Allah sallallahu ba ka samu irin wannan labarin ba kun ga kenan ashe irin wannan abubuwan da muke ji ba zai yiwu a ce daga annabawa maganar ta fito ba wannan maganar ta aqidar waɗannan mutane cewa komai Allah ne kun gane wannan zancen to sai yake cewa don haka shari'a za ta iya zuwa maka da abinda hankalinka ba zai iya fahimta ba ba zai iya mai fahimta ba amma ba wai ba zai yiwu ba a hankalce duk abin da ka ji an ba mu labari a cikin labaran da Allah SWT ya ba mu a ƙur'ani za a yi tashin alƙiyama kafin tashin alƙiyama akwai alamomi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana za a yi mahdi annabi isa zai dawo da za a yi akwai mizani akwai tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wuta akwai aljanna a cikin waɗannan abubuwan akwai abin da hankali ba zai karbi zai yiwu ba akwai ba zai yiwu dukan su za su yiwu duk abin da Allah ya faɗa to zai yiwu duk shi yasa zaka ga masu ƙaryata cewa annabi isa zai dawo ko ba mahdi ko ba makamancin irin waɗannan gaskiya suna ƙaryata maganar manzon Allah ne kawai sallallahu alaihi wasallam ba wai saboda a hankalin nasu akwai dalilin da zai nuna wannan abun ba zai yiwu ba maganar yiwuwa ake yi zai yiwu ko ba zai yiwu ba to tunda annabi ya ce zai yiwu to ka yadda zai yiwu domin annabi baya zuwa da abin da ba zai yiwu ba shine abin da yake so ku gane amma zai iya zuwa da abin da za ka yi ta ƙoƙari ka gane shi kai ta kokari ka fahimta sai ka kasa fahimta wannan akwai shi mun gane wannan to shine abin da yake so ibn timiya yake gaya ma wancan sai ce fa yukhbiruna zaka ga annabawa suna ba da labari bi muharatil uquli nan ba mujazatil uquli bane eh ku gyara nan haka ya rubuta kuma haka yake a wata nuskar da hatta malam salih ali sheikh ita yi amfani da ita amma na bi littafai na ibn taymiya da dama kuma dama sanannen lafazi ne ga duk wanda ya saba da littafin ibn taymiya abin da yake faɗa kenan a wannan wuri maharatul uqul maharatul uqul abinda hankali zai hayyare zai rude yawa hankali ya rude ya kasa fahimtar sa shine ma'ana maharat alladhi ashay'u alladhi yuhayyiru al-aqla abinda zai rude hankali ya kasa fahimta ba majazat bane duk da kun ga a ƙasa har ya tafi a ƙasa ya fassara majazat din cewa ma tujizuhul aql abinda hankali ke iya halatta shi kun ga ya ce majazatul uquli yani ma tujizuhul uqulu abinda hankali ke iya halatta faruwarsa yace fa laysa al maqsudu al majaz alladhi huwa qasimul haqiqa nan ba ana zancen majazi wanda dan uwan haqiqa bane mun san masu ilmul kalam sun raba magana ko zuwa haƙiƙa da majaz yace amma nan ba ita ake nufi ba ana nufin ma yujizuhu al-aqlu abinda hankali zai iya halatta to nan gaskiya ba hakan bane lafazin asalin sa maharatul uquli ne ba majazatul uquli ba haka yake a cikin littafin dar'u ta'arudul aqli wan naql haka yake a cikin al-jawabus sahih haka yake a cikin bayanin talbisul jahmiya duk wannan littafin ibn shimiya ne haka nan a cikin wannan littafin wannan bugyatul murtad duk ya faɗi waɗannan kalmomi maharatul uqul ne ba majazatul uqul ba nan ku gyara wanda abin da kenan gure mu ci gaba sai ce fayukhbiruna su annabawa suna ba da labari bi muharatil uquli a cire dugon jimun din nan a cire dugon zayu shikenan la bi muhalatil uquli annabawa suna zuwa da maharat muharatil uquli la bi muhalatil uquli suna zuwa da abin da zai ruda hankali ne ya kasa fahimta amma ba abin da hankali zai tabbatar da cewa ba zai yiwu ba shine ake cewa muhal in an ce muhal abin da ba zai yiwu ba impossible shine ma'anar muhal muhar shine abin da zai ruda ka ka kasa gane shi to a cikin qur'ani a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka iya samun wani abu ka fahimce shi wani abu kuma ya ruda maka hankali ka kasa gane shi amma ba za ka samu abin da a hankalce ba zai yiwu ba kun fahimci wannan insha Allah to shine ke gaya masa wannan a sai ke cewa menene yace la bi muhalatil uqul sai ce wa yamtani'u an yakuna fi akhbarir rasuli ba zai yiwu ba a cikin maganganun ko labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sami ma yunaqidu sarihal uquli abin da ya saba mu hankali duk abin da zaka ji ko turawa ko wasu wanda karatun su na addini bai yawa ba a musulunci ko da musulmi zaka ji an faɗa musu an sai kai wannan abin zai yiwu kuwa ko ana faɗa misali abubuwan da za su faru tashin kiyama yanzu ina masu mun utazilawa da gauransu yanzu yan qur'aniyun da suke karyata magana dawa annabi isa in an tambaye alaihi salatu wasalam zaka ji suna cewa to yaushe za a ce wai ya zo yana zai yada dukiya zai menene wai abubuwa da annabi yana bin bola yana kaza da kaza kaga wannan wani abu ne kana son ka karyata ne kawai sai kake amfani da kila hankalinka ne kasa karba to wannan shay'un hayyara aqlaka abinda ya ruda maka hankali ko baya nufin ba zai yiwu ba don haka ka samu abinda a hankalce ba zai yiwu ba idan dangane da Allah ne subhanahu wata'ala maganar cewa ga wani dan adam ya daga shi a sama ya aje shi a wurinsa zai yi ko ba zai yi ba zai yi tunda bal rafa'ahu Allah ilai haka Allah madauki ga mana to ba zai yi kuma mutum ya zo ya sai ai gashi nan Allah madauki ya faɗa cikin alqur'ani wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda ai ba mai tabbata ba wani mai dawwama dan haka ba zai yi a ce annabi Isa yana sama ba Allah ne ya faɗi wancan shi ya faɗi wannan annabin sai ya fassara mana wancan ya fassara mana sai dai ka ce hankalinka la Allah ya rude amma ba abu ne ba zai yiwu ba ina jin kun fahimci abin amma yanzu a zo a ce maka allan nan fa mai halittar sama da ƙasa kai ne shi shi ne kai wannan abin zai shiga cikin hankali to wannan shi ne abin da ba zai yiwu hankali ya karɓa ba to ba dama a ce annabawa sun zo da irin wannan labari ba za ka samu wannan a ƙur'ani ba ba za ka samu wannan a maganar manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wayamtani'u ba zai yiwu ba kuma an yi ta'arar da dalilani dalilai guda biyu hujjoji guda biyu su samu karo da juna dalilan kuma qat'iyya ne qat'i ma'ana dalili akwai qat'i akwai zanni ta bangaren wurudin sa sai misali dalili mutawatiri kamar qur'ani da hadisai mutawatirai dalilai ne ana sai musu qat'iyya ne mun gane dalili kuma hadisin da yake ahad ne bai kai mutawatiri ba shi ake ce ma dalili zanni wannan shi ma a taƙasimin da duk yan ilmin kalamin ne suka kawo mana a asali kowanne dalili inda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ana aiki da shi wannan ba gun wannan zancen bane kawai dai dan ku fahimci abin yace kana sawa'un kana aqliyaini aw sam'iyaini su wannan dalilan guda biyu ko dalilan hankali ne ko ko dalilan shari'a na qur'ani ko sunna shine dalilin sam'i zaka ji ana cewa dalilun aqli ko dalilin sam'i ko dalilin naqli dalilin aqli shine dalili na hankali wanda itibar zai saka gane abu kaza kaza ne akwai kuma dalilin naql an-naql shine abinda aka nakalto aka ciro aka ruwaito qur'ani hadisi akwai kuma dalilin sam'i abinda muka ji kawai shine qur'ani da hadisi ba ijtihadin mu ne kai mu gare shi ba shi ma dai ma'anarsu ɗaya da naqli aw kana ahaduhuma aqliyan ko ɗaya na hankali ne wal akharu sam'iyan ɗayan kuma na shari'a ne qur'ani ko hadisi in dai abun qat'i ne to ba zai yusa saba ba fa kaifa biman da'a kashfan yunaqidu sarih ash-shar'i wal aqli to yaya kuma in mun zo mun dubi maganar wanda yayi da'awar wani kashafi wanda ya soke ya sabawa sarih ash-shar'i wal aqli kurukurun shari'a da kuma hankali su gashi abin suka zo da shi dinnan ya saba ma shari'ar ya saba ma hankalin sai ce wa ha'ula'i qad la yata'ammaduna al-kadhib ibn jami'a yake cewa waɗannan mutane da kake ganin su kila ya zama wasu daga cikin su ba ƙarya suke nufi ba ma'ana ba da gangan suka yi wani abu na ƙarya ba lakin yukhayyalu lahum ashiya amma wasu sura wasu abubuwa ake suranta musu aka kamar mutum ne yana mafarki ko ya haukace yanzu mahaukaci da Allah ya sa shi ya zama mahaukaci saboda wani sababi ai kaga abin da zai zo ya faɗa maka ba lalle zama ƙarya yake gaya maka ba amma abin da yake gani ne ko aljanu suka suranta masa saboda sun cakuɗa masa hankali mun fahimci zancen to ma'ana kamar ibn shi yana cewa waɗannan mutanen ka sasa ajin kawai kamar ka ce mahaukata ba kawai maganar ƙarya ce ba ƙarya za ka iya yin ƙasa da haka sunanta ƙarya amma wannan ta fi zancen ma a ce mata ƙarya kun fahimci zancen saboda ya wuce duk da hankalin ɗan adam zai iya surantawa eh haka itil musani ya ce musu shawarar da ya ba su kenan cewa in kana so ka shigo wannan harkar to ka aje hankali da shari'a to sun aje ko sai suka haukace sai sai lakin yukhayyalu lahum ashiya takunu fi nusu fi nufusihim an suranta musu an khayyala musu wasu al'amura wadda suke cikin zukatansu wa yadhunnuna ha fil kharij suke zaton kuma a waje ma haka ciki duk tunanin da suke yi a kane da zaka zo ka tambaye shi kai da kace komai Allah ne to kai din kai Allah ne matar kama da kake zaune ita Allah ce saboda ya yadda da abin ne kawai zai ce maka eh saboda zuciyarsa ta riga ta bashi haka amma a waje ya nuna maka yadda abin zai zama a waje ma'ana ba a cikin kwakwalwarsa ba shine fil khariji ba zai yiwu ba hankalinsa shi kansa ba zai dauka ba sai dai da ya riga ya fita daga hankali sai sai wa ashiya da wasu abubuwan kuma ya raunaha suna gani takunu mawjudatan fil khariji akwai su a waje lakin ya zunnuna hamin karamati salihin amma suna zaton cewa karama ce ta waliyai haka suke zato to ina waliyi ina wanda ba waliyi ba tun duk gaba ɗaya kowa Allah ne wata kunu min talbisati shaytan ash-shayatin alhali kuwa suna kasancewa ne daga cikin cakuɗe cakuɗen da shaidan ke sa musu wa haula alladhina yaquluna bil wahdati waɗannan da suke faɗin wannan ra'ayi na wahdatul wujud qad yuqaddimuna al-awliya ala al-anbiya zaka ji suna cewa waliyi ya fi annabi wannan dumin wuce wa yadhkuruna kuma suna ambatar annan nubuwata cewa annabci lam tanqati wai annabci bai ma kare ba bai yanke ba duk akwai masu faɗin wannan a cikin su kama yuzkaru an ibn sab'in kama yadda aka ciro daga ibn sab'in ibn sab'in ɗaya ne da shi ma daga cikin su wa ghairihi da wasu daga cikin su ma'ana an ciro daga cikin su suna cewa ai annabci ma har yanzu bai kare ba to wanda ya ce komai Allah ne kuma ina zancen annabci a bambance tsakanin Allah ma da annabi ai duk bata taso ba saboda komai komai ne komai shine Allah sauki to nan shine malam misali Ali shege dan mana bayani akan hululi da magana mai tsawo akwai wasu abubuwan da wajen shafi kun ga kai biyar ma ko sama ko eh akwai misalai da ya kawo mana da za su taimaka mana wajen fahimtar abin da muke faɗa ɗazu na hululi da ittihadi la'alla zai amfani mu ji wasu daga cikinsu amma dole sai dai ya zama a darasinmu na gaba ba a wannan ba inda yanzu lokacin ya riga ya ƙure abin da ya kawo dama da yake cewa hadal kalamu raji'un ila kauni kalamin nasi fil ittihadi wal hulul a wannan maganar tana koma ne zuwa ga cewa maganar mutane dangane da ittihadi da kuma hululi wa taqriru hadha bab da kuma tabbatar da abin da za a tabbatar a wannan babi wa fahmu kalami shaykh islam da kuma fahimtar wannan magana ta ibnu taymiya sai ce hadha yahtaju ila idahi yana wannan yana buƙatar bayani li ma'anar hululi wal ittihad nan ya tsaya ne dan ya bayyana mana dai saboda ya ji lafazin hulul da ittihad ya zo ma hakika na so a ce wasu abubuwan daban ya kokarin bayyana mana su daga cikin abin da muka wuce a baya amma mun san kamar yadda ya ambata mana wasu daga cikin abubuwan da muke ji ba abubuwa ne da zai saukin fahimtar su ba a aji ba a ce a masallaci ake kamar yadda ya ambata mana a baya amma wasu daga cikin waɗannan tunda muna jin su a lafuzan ko a littafan malamai wajen faɗakarwa da suke yi to shi yasa ya tsaya zai bayyana mana me hululi me ittihadi me wahdatul wujud da kuma misalai da zai kawo mana insha Allah darasin mu na gaba sai mu tsaya akai a sai mu tashi daga nan wannan wuri din a yau sai mu tsaya nan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilmi ilmi kuma mai amfani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kuma ba za mu gushe ba muna roƙonsa saboda shine mai rahama shine mai iko akan komai muna roƙonsa rahamarsa da ya tabbatar da mu akan addinin musulunci da ya yadda da shi shine addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi daga gare shi addinin da zaka bude qur'ani ka same shi addinin da zaka bude littafan musulunci hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da littafan da suka yi bayanin su ka same shi Allah tabbatar da mu akan wannan wanda kuma suka karkace zuwa ga wasu tunane-tunane da wasu ra'ayoyi ko na siyasa khawarijawa ne shi'a ne da waɗanda masu wannan irin hanyar zuwa a haɗu da Allah ɗin masu tasawufi Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da wanda ya riga ya kaddara za su shiryu a cikinsu wanda kuma ba zai shirye ba ba zai shiryu ba a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san ba mai shirya bane to muna roƙon Allah madaukaki a duk abubuwan da suke kullawa na sharri ga addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya kade shi ya mai da shi kansu su tsaya can su kadai zai shafa Allah ya raba ƴaƴan musulmi daga daukar irin waɗannan ra'ayoyi Allah ya dakatar da su ya dankwafar da su ya buce su ya bulne su a neme su a rasa Allah ya bar addinin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama shi kadai shi zai rinjaye har tashin alkiyama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wannan yana na